بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 19 ga watan dulkaida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 24 ga watan Septemba shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم تديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا الخير من كان عند مالن يتشي والرافدة يدركون هذا ‘yan shi'a suna sane da duk bayanan da muka gabatar dangane da kasantuwan sahabbai mutanen kirki ne, wa inna ma ya hamiluhum hikduhum mugun kullun da suka sa a rai na ƙin sahabbai shi ke kai su zagin sahabbai da cin mutuncinsu wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin mugun kullun da suke da shi akan sahabbai wa buguduhum lahum ala tanaqusihim inda suke masu shi ya jawo masu kokarin diyan da za su yi sai sun rage darajar sahabbai wa sabbihim bi ghairi haqqin da zagin su ba a bisa haƙƙi ba wa gamti manaqibihim da kuma kokarin zubar da darajojinsu wa fada'ilihim da falalolinsu a thabitati fil kitabi wa sunna wanda waɗannan falaloli na sahabbai tabbatattu ne cikin Kur'ani da sunna allati la yajhaluha ahadun min al'umma wanda babu wanda daga cikin al'umma da ya jahilci wannan jama'a ana zagin sahabbai mu ne ba za a zage mu ba ana kin sahabbai mu ne ba za a ki mu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ولهذا ذكر هذا الرافضي الآيات السابقة da wannan ne wancan ɗan shi'a ya ambaci waɗancan ayoyi da suka gabata fi hattillahi azza wa jalla sahaba alal jihadi fi sabilillah ayoyin da Allah madaukin sarki ke kwadaitar da sahabbai yin jihadi mustadillan biha ala dhammihim wa tanaqusihim yana mai kafa hujja da su akan zargin sahabbai da kokarin rage masa daraja abin da yake na ɗaukaka gare ka ko da shi makiyinka zai ƙoƙarin amfani da shi wani lokaci wajen zaginka kuma ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ba karatu muke yi ba sai wani zo ce zage-zage muke abin da ya kamata mu samu daraja da shi wasu da shi kuma suke fakewa suke cin mutuncinmu kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine ainu na ƙin Allah asalin ƙin Allah irin abin da ake masa habbai shi sa wanda yake a yanzu ko ranar kiyama Allah zai tarkata su ne waje ɗaya sai je sai hukunta su Allah ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce wa agfala ma ja a fi siyaƙi hazil ayat ya jahilci kuma gafala dangane da yadda ayoyin suka zo wa ba'ada hamu ba sharatan da abubuwan da suka biyo bayan ayan kai tsaye wa huwa qauluhu ta'ala Allah ce waye illa tansuruhu in ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah ai Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru sanda kafirai suka fitar da shi thaniyat naini idh huma fil gari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yanzu wannan zargi ne ko yabo ne ka kasa gane wannan ayan fa da ke yaban sayyidina abubakar bayan wancan ta zo mu basharatan amma saboda kin Allah da rashin kan gado ko kuma sun komo wai ayan nema abin kafa hujja da ita wajen sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Mala ya ce wa zalika hajaban minhu lima tadammanathu al-aya min ithbat tilkal al-manqaba al-azima li Abi Bakr. Mala ya ce wa zalika hajaban wannan kaman wani toshiya ne shi wancan zindikin yayi lima tadammanathu al-aya dan abin da ayan ta kunsa min ithbat tilkal manqaba domin ayan tana tabbatar da wancan daraja al'azima mai girman gaske li abi bakarin to sai rike ayan baya ce zargi ne don ya hana ka kallon ayan gaba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malai ce wa hiya suhubatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil hijra shine raka annabi da abubakar yayi yayin hijira wa kazalika tajahuluhu al ayatil ukhra haka ma yanda ya jahilci ayoyi na daban fi surati nafsiha a cikin wannan sura المشتملة على ثناء الله تعالى على الصحابة wacce ta ƙunshi yaban da Allah maɗaukin sarki ya masahabbai ga ƙaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina kaga wanda suka shiga musuluncin nan da farko-farko muhajirai wal ansar da ansarawa walladina taba'uhum bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su domin sun yarda da shi wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah madaukin sarki ya masu tanadin aljanna wanda koramun ni'ima suna gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha abadan kuma in sun shiga ciki har abada ba fita zalikal fawzul azim wannan rabo ne wanda yake babba suratu tauba aya ta 100 jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu Allah da yake yaban sahabbai a nan can kuma sai ka zo da aya ka ce nan kuma yana zagin su to kafirin da ke binciken alkur'ani sai ce ba kan gado a ciki an kasa tsayawa kan magana ɗaya wannan shine babban bukatan da yahudawa suke nufi game da alkur'ani da hadithi suka kirkiri wannan muguwar tafiya ta shi'a Allah ya sauwaka malin ya ce wa kal ayatil mutaqaddima fi taubatillahi ta'ala alaihim da kuma ayoyin da muka riga mu gabatar da Allah madaukin sarki ya bayyana cewa ya karɓi tuban sahabbai wa maghfiratihi lahum da kuma an san gafaran da ya masu ya hamiluhu ala zalika dagnuhu alkaminu wannan na nuni zuwa ga mugun kulli a zuciyan shi wanda ya ɓoye ga sahabbai wa hiqduhu dafin da mugun abin da ya binne ala ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan sahabban annabi fa'alaihi minallahi ma ya sahik, duk abin da ya cancanta na uquba Allah kai wannan zindiki. Jama'a mun fahimci wannan? Allah ya sa mu dace. Wa amma ƙauluhu, amma maganin da ya ce, Inna sahaba ikhtalafu, wai sahabai sun yi saɓani wa ƙatatalu sun yi kashe-kashe a tsakaninsu, wa nataja an zalika hurub wannan ya jawo yaƙe-yaƙe. addamiya mai muni ta sabbabar fintikasil musulmin wannan ya sabbaba ci baya da rushewar musulmi kun gano wannan da kyau ku fa jawabuhu malai ce an san da za a bashi anna anna iktital sahaba inna ma na shafi ahad ali radiyallahu anhu malai ce ai faɗin da sabai suka yi ba zamanin abubakar suka yi ba ba zamanin umar suka yi ba ba zamanin usman suka yi ba a zamanin wa suka yi zamanin Ali ne Ali ne ta da faɗan kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku a inda zargin ne wa za a zarga ne. an yi faɗan ne zamanin Ali zamanin Hassan da zamanin Husaini ba a yi faɗa zamanin sahabai ba kuna fahimtar wannan da kyau ku sahaban da ake ki ba su faɗan ba wannan an san ta yi ba muna yi ne mu soke sayyidina Ali ba saboda ba shi ta da bitinan ba ‘yan shi'an di da Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi ya je zira cikin wannan fitinan su ne suka tara da fitinar. Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, wa ƙad kana aliyun ɗarafan min a tarafihi, sai na Ali ɓangare yake daga cikin ɓangarorin wannan yaƙe-yaƙe da rigingimin. Fa'iza kana la ya fi zalika zamman, zammu Ali, zammun ala Ali, in yana nufin wannan maganin da yake faɗi ba zargi yake so yayi akan Ali ba wa huwa imamul muslimina a matsayin shi na limamin musulmi wa mas'ulun an salamatin ra'iyya wanda Ali abin ai mai bincike ne a lahira dangane da zaman al'umma lafiya wa min babi aula Allah ya zumma bi zalika gairuhu min sahaba to ko bai kamata ya zargi wanda daga cikin sahabbai ba in Ali da haƙƙin al'umma yake a kan shi ne ya kare sai ya zaune da su lafiya, an samu wannan matsaloli na fintintinu game da shi, to aimin babu aula kar a zargi sauran sahabbai wanda ba su da wannan haƙƙi a kansu. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya sa mu dace. malai ce wa qad taqaddama al-hadisu an asbabi al-ikhtilafi bayna sahaba fil fitna malai ce hakika hadisi ya gabata bayani dalla dalla dangane da sababin da ya haifar da fitina tsakanin sahabbai wa bayani wijhatu kulli fariqin da kuma bayanin kowane bangare ina ya fuskanta wa bara'atihim min kulli ma yalsaqu bihim fi zalika da kuma kubutan da kowane bangare daga cikin sahabbai ya kubuta daga kowane irin fitina za a dodana mashi wa anna amata ma sadara minhum inna ma kanu mujtahidin fihi mafi yawancin abin da ya faru da sahabbai faru ne a ƙarƙashin ijtihadi wanda suka yi laysa li ahadin an yadhimmahum bai halatta ga wani ya komo ya zarge su bi shay'in minhu game da ijtihadin da suka yi ba wa innamal imsaku amma shajara bainahum mala yace kadai abin da ya zama lalle musulmi yayi shine kama baki akan duk abin da ya faru tsakaninsu wa tarahumi alaihim da kuma roƙon masu gafara huwa sabilul amthal wannan shine abin da yafi dacewa wal manhajil aqwa fi haqqihim kuma wannan shine manhaji mafi girma dangane da haƙƙin su faradiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da sahabbai baki daya malice unzur taqriru zalika ka ka duba inda za ka samu gamsassun bayanan nan da muka karanta a takaice anan a shafi na 240 daidai min hazal kitab a cikin wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace bayan wannan kuma sai mala ya ce ta'anar rafidiyye ala sahaba bi kaulihi ta'ala fakewa da wannan ɗan shi'a ya yi da faɗin Allah maɗaukin sarki yana mai sukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da faɗin Allah bai daga cikin hujja ko dalili da wani zai iya kafa hujja da shi da cewa wai ai abin da yake hujja da shi aya ne ko hadisi domin gashi waɗannan 'yan shi'a da ayoyin ne da hadisan ne suke ƙoƙarin kafa hujja da su wajen sukan manzan Allah da sahabban shi domin sukan sahabi kai tsaye suka ne ga annabi kuma aya ce ga ta za su kawo ayin ita ce faɗin Allah da ya ce alam ya an lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wai shin wai lokaci da yi ga mumine zukatansu su rarrawa da ambatan Allah madaukakin sarki ba shin lokaci bai masu ba da za su natsu su gane cewa lokacin bin Allah madaukakin sarki gare su yayi malin sai ce warraddu alaihi da kuma mai da martani kai tsaye gare shi ƙalal mu'allif marubucin wannan littafi ya faɗi a shafi na ɗari da sha bakwai ƙala ta'ala ya ce allah maɗaukin sarki ya ce alam ya ani lilladina amanu wai lokaci bai ga masu imani an tasha qulubuhum li zikrillah zukatansu ta raurawa da ambatan allah ba wa ma nazala min alhaqqi da abin da Allah madaukin sarki ya saukar na gaskiya wala yakunu kalladina utul kitaba kabba su bari su zama kaman waɗanda aka ba su littafi min qablu a baya kafin su fatala alaihim al'amad zamani ya masu faƙasar qulubuhum zukatansu sai ta bushe wa kathirun minhum fasikun wai Allah madaukin sarki ce mafi yawancinsu dai fasikai ne kun gano wannan da kyau ku aya ta sha shida a cikin suratul hadid mala ya ce wa firraddil ma wa fiddurrul manthur li jalaliddin siyuti ya zo a cikin littafin addurrul mansur fi tafsir bil ma'thur na al-imam siyuti kala ya ce lamma qadima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil madina wai yayin da sabon annabi suka iso madina fa asabu millinil aishi ma asabu suka samu wadatuwa da sauƙi da bararrajewa da hutu a rayuwa ba'a da ma kana bihin minal jihadi bayan da a da suna cikin wahala da kunci ka annahum fataru an ba'adu ma kanu alaihi sai suka zama kamar an warware masu tabaibayi wanda da suke a cikin shi ne fa'utibu to sun samu yanayi sun shantake sun bareraje ko shin da da suna cikin wahala yanzu kuma rayuwa ta zo ta yi daɗi shikenan kawai sai suka mimmike kafa to wai sai Allah ya zarge su alam yi ana ladina amanu sai saukar da wannan aya cewa wai yanzu masu imani lokaci bai masu bane wa fi riwayatin ukhra anna Allah hastanbata qulubal muhajirina ba'da saba ashara sana min nuzulul qur'an fa anzala Allahu alam yani lilladina amanu wai Allah madaukin sarki ya caccakure ya dudduba ya yi bakaci a cikin zukatan masu imani bayan saukan alkur'ani da shekara sha bakwai to shi ne sai ce a har yanzu lokaci na shigan imani a zukatan masu imani bai yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko dinne yana son ya raddi ne ya dauko littafin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na al-imam suyuti cewa ga abin da suyuti da kanshi ma ya faɗi dangane da sahabban وإذا كان هؤلاء الصحابة وهم خيرة الناس على ما يقوله أهل السنة والجماعة ما ليجي تو إن يزم صحابي da suke su ne manya-manyan zaɓaɓɓun mutane a wajen ahalus sunna wal jama'a lam tahsha qulubuhum li dhikrillah wanda duk abin da ya shafi ambatan Allah na alkur'ani bai raurawa zuciyansu ba wa ma nazala min alhaqqi da abin da aka saukar masa na gaskiya ilata saba'ata ashar aman tsawon shekara sha bakwai hattastabta'ahumullahu wa atabahum har Allah maɗaukin sarki ya ga rauni da nawansu da laƙaƙinsu wajen ɗaukan gaskiya da shiriya har Allah ya aibata musu wa hazzarahum min qaswatil qulub ya tsawatar da su daga bushewan zuciya allati tajurruhum ila al-fusuq wai wanda wannan bushewan zuciyan ya kai su zuwa ga fasikanci fala lauma alal mutaakhirina wai kenan babu zargi ga waɗannan 'yan baya min surati quraishin allazina aslamu fi sanati thamina min alhijra babu wani abin zargi ga waɗannan tarkacin quraisha waɗanda suka musulunta a shekara ta takwas na hijira ba da fatahi makka bayan fatahu makka فهذه بعض الأمثلة التي استعرضها من كتاب الله العزيز ما ce wannan ‘yan misalai ne wanda sun isa wanda suka zo a cikin littafin Allah kafiya liddilalati ala anna sahaba laisu kulluhum udul yace sun isa su tabbatar ma mai bincike gane cewa wai sahabbai ba su duka ne adalai ba kun gane wannan da kyau ko kama ya kula ahlus sunna wal jama'a kamar yadda ahlus sunna wal jama'a suke faɗi kun ji maganin da ya faɗi kun ji ayan da ya kawo da maganganun da ya faɗa. Wa jawabuhu, an san da za a bashi, sai a ce an na hazil aya la ta dullu bi halin alamar da ahu. Wannan aya ba ta nuni kai tsaye a kan abin da yake faɗi ko ta wani irin fuska. Min za'amihi an na ƙulubar sahaba lam tasha li zikirillah, zargin da yake wai cewa tsoron Allah bai shiga cikin zukatan sahabbai ba, ilata saba'ata ashara aman tsawon shekara sha bakwai da saukan alkur'ani bal haza min aqbahil kadhibi mala ce kai wannan ma shine mafi munin ƙarya waftira'in alalla da kuma ƙirƙiran ƙarya ga Allah alladhi la tahmiluhu aya wanda ayan ba ta ɗauke da abin da ya faɗi wa yu'rafu haza bi ma'rifati aqwalil mufassirina Mala ya ce za a gano wannan ne in aka bibiye maganganun malaman tafsiri fi sababin nuzuli ha waɗanda suke bayanin dalilin saukan ayar wa tafsiri ha da kuma haƙiƙanin tafsirin ta fahazil aya kad ikhtalafa mufassiruna fi sababin nuzuli ha malamai daga cikin malaman tafsiri sun kai sun komo sun yi saɓani dangane da sababin saukan ita wannan ayar kun gano wannan da kyau ko yanzu a koma duniyar asbabun nuzuli ne a je a binciki ayan ya take jama ba kawai mutum din ya faɗi magana kawai a musulunci ya yi hayaniya kawai sai a ɗauka a ci gaba da tafiya sai an yi bincike ya yi ko ana gano wannan da kyau faƙila wasu malamai suka ce inna ha nazalat fil munafiqina ita wannan aya mata sauka kan munafikai ne qalal kalbi wa muqatil malan kalbi da muqatil suka ce nazalat fil munafiqina ba'da al hijrati bi sanatin ta sauka akan munafikai ne bayan hijira da shekara ɗaya mun gano wannan da kyau wa zalika annahum sa'alu salman al-farisi su munafikai sun tambaye Salman al-Farisi za ta yaumin a wata rana, faƙalu suka ce haddisna an taurati kai mana bayani dangane da attaura, fa inna fi hal aja'iba domin cikin attaura akwai abubuwan ban mamaki da ban sha'awa. Fa nazalat wannan yasa Allah ya saukar da nahanu na ƙusu alaika ahsanal ƙasasi, lalle mu ne muka saukar maka da ƙissa da labari mafi kyau. Aya ta uku a cikin Sotu Yusuf, fa'akbarahum annal ƙur'ana ahsanu ƙasasan sai aka ba su labari cewa in dai ƙissa mai kyau suke so, to ba kamar alƙur'ani. Min ghairihi ya fi kowane ƙissa, ya fi kowane littafi kyakkyawan ƙissa. Fakwatu Ali Salmana ma sha Allah. sai suka kame ba su ƙara cewa Salman ya zo ya biya masa a taura ba tsawon lokaci. Sun ma'adu sannan suka ƙara komowa, fasa'alu Salmana sai suka ƙara tambayan shi an mithli zalika a kan wannan. Jama'a wallahi, in kai ba munafiki ba ne ko in kai laifi ɗaya ba ka ƙara koma ka yi shi ba. Kun fahimci wannan da kyau ko? Musamman kai laifin aka kawo maka nasi, yanzu Allah madaukin sarki ne ya hana su wannan maganar da suke yi. karara sun yi tambayin farko an saukar da aya mumini ba zai kara ba shi dan sami'ina wa ta'ana ne ina fatan ba irin kurakure na aiki kamar yadda waɗannan suke shirme ba ba irin wannan yake na aƙida na mutunci na addini shi yake magana ina fatan mun gano wannan da kyau irin wannan kurakure na aiki rashin natsuwa da kan gado shi ke haifar da shi kun gano wannan da kyau ku shi wannan mumini ma salihi miliyan bisa miliyan na iya yin shi shi wannan yana duniyan al-mu'min al-qawi ne khairun min al-mu'min al-da'if ina fatan mun gano wannan da kyau amma shi irin wannan nasi karara kai abu ba kyau a zuwa ce ma ba kyau gobe kuma ka fakaici idan wanda ya ce ba kyau ka yi wannan dalili ne daga cikin dalilan akwai nifaka ta tare da mutum kun dai ji aya ta sauka ta ja kunnunsu ku eh sai su komo ina fatan mun gano wannan suka tambaye shi fa nazala sai Allah ya saukar da Allahu nazzala ahsanal hadisi Allah madaukin sarki shine wanda ya saukar da mafi kyawun zance kitaban ya saukar da jawabi cikin littafin shi mutashabihan yanda zaka ji wani labari ya so ya kama da wani ko kuma labaran da ke cikin alkur'ani sun yi kama da labaran da ke cikin attaura da linjilan ai kuna fahimtar wannan da kyau ku kun ga sun yi tambaya an ƙara kwabansu ko aya ta 23 cikin sotu zumar fa kuffu an su'alihi ma sha Allah sai suka kame ba su ƙara tambayan shi ba tsawon zamani sun ma'adu suka komo fasa'alu suka ƙara tambaya suka ce hadithna an taurati ka zauna ka yi mana labarin attaura fa inna fi hal ajaiba saboda cikinta akwai abubuwan ban mamaki fa nazarar hazil aya wannan shine dalilin saukan wannan ayan fa'ala haza ta'awilu qawlihi wannan ne in an ɗauki wannan sababu nuzul za a fassara faɗin Allah da ya ce alam ya ana lillazina amanu wai yanzu lokaci bai yi ba ga waɗannan da ke da awan sun yi imani an tahsha qulubuhum li zikrillah irin yadda ake jan musu kunni da ayoyin alkur'ani zuciyarsa ta raurawa ta ji tsoron Allah ya'ani fi alaniyati wa bil lisani yanda zuciyarsu take gurɓace haka ma bayyanansu da bakinsu ke fartawa lokaci bai yi ba da za ji tsoron Allah keke da keke fai da ɓoye mun gano wannan da kyau ko wa qala akharun wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce nazalat fil mu'minin ayan ta sauka ga mu'minai ne kun gano wannan da kyau ko qala abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah bi hazil aya yace lokacin da muka musulunta zuwa sanda Allah ya ja mana kunni a cikin wannan aya na alam yi anilil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah yace illa arba'u sinin yace shekaru hudu ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuna gano wannan wakila wasu malami kun ga a wancan fassaran shekara sha hudu a wannan kuma shekara na hudu wakila ya ce hiya khitabun liman amana bi musa wa isa wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan ma maganan ana yi ne da wanda suka yi imani da annabi musa da isa duna muhammadin alaihimussalam ba su imani da annabi muhammadu ba li'annahu qala aqiba haza saboda bayan aya sai ce wallazina amanu billahi wa rusulihi saboda aya sai ka ce alammi ana lillazina amanu bi Musa wa Isa shin yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda ke cewa sun yarda da annabi Musa da Isa an takhsha qulubuhum zuciyarsa ta raurawa li zikrillahi da ambatan Allah wa ma nazala min alhaqi da abin da ake saukarwa na gaskiya wanda ya dace da littattafansu su komo su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama kuna fahimtar wannan wannan shine hakikanin ma'ananta fa amma jin da suka bankare ayan da tunaninta suka maida ta wani duniya daban sabanin duniyar da take yace domin ai karshen ayan bayan an gama ta tsaf sai Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi amma su mumine mabiya manzan Allah da suka yarda da Allah da dukkanin manzanni shi kaga su waɗancan ba su imani da Allah da dukkanin manzanni ba kenan ana zargin Yahudawa da Kiristoci ne ba sabon manzan Allah ba dan shi a ji ai karatu to shine sai ce ai alam mi ana lil ladina amanu bit tawrat wal inji kenan zaka fassara ayan sai ka ce waɗanda suka imani da at-taura da linjila washin lokaci bai masu ba ne an talina ƙulubuhum lil Qur'an zuciyansu ta raurawa da alƙur'ani wa Allah ka muƙaddimi ƙaumi Musa wa Isa kun gano wannan da kyau ko isdala alaihim al'amad kas su zama fa kaman 'yan dauri na zamanin annabi Musa da Isa yayin da zamani ya masa tsawo bainahum wa baina nabiyihim tsakaninsa da annabinsu faƙasar ƙulubuhum sai zukatansu sai ta bushe. Fahazi a ƙawalul mufassiri na fi sababin nuzulil aya, malai ce wannan shine zantattukan malaman tafsiri da suka yi dangane da dalilin saukan wannan aya, wa ala ƙauli man ƙala inna ha nazala fil munafiqin kaga maganan mai cewa ta sauka kan munafikai ne aw fi ahlil kitabi ko ta sauka kan kiristoci da nasar da yahudawa fala wajaha litanziliha ala sahaba bi halin to kenan ba ka da yanda zaka zargi sahabbai ka ce akan ta akan sassauka domin su sahabbai ai ba munafikai bane sahabbai ai ba yahuda da kira wa amma alal qawli bi nuzuliha fihim amma maganan da aka yi cewa ta sauka kan sahabbai kamar yadda ibnu mas'udin ya ambata fa inna hala mat'ana fiha ala sahaba a cikin wannan jawabin ma ba masuka ga sahabbai لأن غاية ما في الآية ما ليتي قريوان أبن دكي cikin آية حثهم على أن تخشى قلوبهم لذكر الله أنا ƙara zabarar da su ne a kan su ƙara cika zuciyansu da tsoron Allah kamar yanzu a ce ma ka ji tsoron Allah ne wa ma nazala min alhaqi min alquran da irin abubuwan da Allah yake saukarwa a cikin alqur'ani wa anna awana zalika qad hana malam yake cewa domin lokaci ya yi duna an ta ta'arrada al'aya da zammihim kuma ayan ba ta da inda ta bijirar da wani abu na zargi gare su auta na ƙusuhim ko kuma bayyana na ƙasa darajarsu ba inda ta magana a kan haka shi dai wancan zindikin shi ya ƙirƙiro wa ƙala tabari fi ma'anar aya malam tabari ya faɗi cikin ma'anan aya ce alam yi ana lilladina saddaqullaha wa rasulahu shin lokaci bai yi bane ga waɗanda suka gazgata Allah da manzon shi an talina qulubuhum li zikrillah zuciyansa te rau te laushi da ambatan Allah fatakhda qulubuhum lahu zukatansa si saranda su bi Allah walima anzala min alhaqi da abin da Allah yake saukarwa na gaskiya وهو هذا القرآن الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم shine wannan alkur'ani da Allah ya saukar a cikin wannan magana akwai fuskantar da zargi gare su ba maganar fuskantar da zargi lokaci ya kure jama'a za mu tashi inda ya ce wa qala bun kathirin sai mun gama sai mu ji me malam zai naƙada shi da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum